أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون هكذا يا رسول الله كاد يد لمرين يد في زمن مسو على هرة kamar yadda muka gaya maka ka tambaye su a nan duniya kuma suka kasa amsa su da bakinsu sun san ba mai badin arziki ta sama da ta ƙasa sai Allah muka ce ka tambaye su kul man yarzukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr wa sayaquluna Allah faqul fala tattaqun فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فاني تصرفون كذلك هكا يكي حتى كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون yadda ka ganin nan kaddara ta riga ta bi kan waɗannan mutane wanda suke Allah ya riga ya kaddara dama ba za su yi imani ba sun fita daga hanyar Allah haddar kalimatu rabbika mutu kalmatinka cewa fariqun fil jannati fariqun fis sa'iri la amla anna jahannama lil jannati wan nasi ajma'ina ta bi ta kan waɗannan la yu'minuna Allah bai ga daman su yi imani ba قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون آه قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده آه tambaye su dai har yanzu a tambayoyi waɗanda aka tambaye su can annabi ya amsa ya sun amsa waɗansu annabi ya amsa musu waɗansu ka tambaye su man yabda hal min shuraka'ikum man yabda al khalqa thumma yu'iduhu a cikin dodannin da kuke bautawa dodannin nan ko dodon sassaka ne ko dodo ne kerare ko ko dodo ne na wata dabba ko ko a'a dodannin mutane ne waɗanda ake bin su sai yadda suka ce haka za a yi ko ko a'a annabi isa ne alaihi salam wanda aka mai da shi allah a wurin waɗansu su daga cikin wanda ba musulmi ba ko uzairu ko mala'iku wanda waɗansu suke cewa suna bauta musu tambaye su man yarda wal khalqa sun mai idu a cikin su wa yake da ikon halittar halitta ya kawo ta duniya ya arzuta ta kuma ya kashe ta ta koma lahira ya sake dawo da ita tambaye ka shi dai allah kan gashi allahu allazi khalaqakum ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء tambaye su a cikin dodannin da suke bauta akwai wanda yake iya halitta ya kawo ta duniya ya ba ta abinci ta zauna shekaru ya matar da ita ta lalace ya sake dawo da ita akwai mai iya wannan yabdal khalqakum mai ido lillahi yabdal khalqakum mai ido in ba su amsa ba da yake suna inkarin tashin kiyama an shigo musu da abin da ba su da amsa a kai domin su ba su yarda da ana tashin kiyama ba wancan da dukkan tambayoyin can da suka wuce ba su ya ƙulun Allah su da kansu za su amsa su ce Allah amma yanzu da aka ce wa yake halittan halitta ya kawo ta duniya ya siyar da ita ya raya ta ya matar da ita ta lalace ta diddige sannan ya sake dawo da ita ta koma halitta sabuwa kamar da wa yake da ikon yin haka da yake an tako musu inda ba sani ba sai ka ce musu kai da kanka ka amsa wurin la yabda al khalqa thumma yu'idu da ya musu Allah shi ke da ikon halitta ya kawo ta duniya ya matar da ita ya sake dawo da ita ta dawo tana khalqan jamila halitta sabuwa lillahi da khalqa thumma yu'idu fa anni tufakun to ta yaya za a jiyar da hankalinku ga Allah amma ku ki bauta masa bauta wani abin da baya da iko ya amfani kansa baya da iko ya amfani wani in ka ajiye shi a wuri ma in baka zo ka sake daukan sa ba in gobara ta zo sai ta kona shi wai shine Allah ka haba don me kuke yin rashin hankali haka
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أو من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هل ي- هل ينزلك ساكتا بيسو يا رسول الله هل من شركائكم من يهدي إلى الحق wannan masu bauta wa mutane kenan akwai mutanen da suke bauta wa mutane sai abin da mutane suka gaya musu shi za su yi in sun hana musu aikata aiki mai kyau ba za su aikata ba in sa su aikata mummunan aiki za su aikata sun mai da su kamar su ne allolinsu su ne ke musu komai to a nan a tambaye su su ba bayin dodo ne irin waɗancan kafirai masu bautan dodo ba su ba su bautan mutane ne mutane ne suke bauta shin anya mutanen da suke bin nan masu shiryarwa ne zuwa ga gaskiya in masu shiryarwa ne zuwa ga gaskiya to ba su zama dodanni ba za su zama annabawa kenan ko waliyai ko malamai domin dukkan su ana bin su to duk abin da kake bi komi dogon layi in ka hango can gaba akwai annabi muhammadu to layin layin bai yi tsawo ba ka bi komi gajartan layi in ka gaba annabi Muhammad a gaba kar ka bi wannan layin zai zai kai ka wuta amma in dai dogon layi ne amma can gaba annabi Muhammad ake bi to layin bai tsawo ba ka bi amma in ka ga ana bin wani layi gajere gashi da saurin kaiwa amma gaba can ka hango ba annabi Muhammad to kar ka bi wannan layin Ah, ka tambaye su hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqqi a cikin dodanninku da kuke bin nan akwai man yahdi ila al-haqqi wanda yake shiryar da hanya zuwa gaskiya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai yana shiryarwa zuwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi dai kowa ya bi shi zai shiryar da shi hanya madaidaiciya Allah kuma yana shiryarwa wallahi ya wallahi ya tsira dar salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim dodannin naku ma da kuke bi haka ne man yahdi hal min shurakakum man yahdi ila al-haq qulillahu yahdi lil haqq in dai ku ga dodannin ku ba suna shiryarwa abi Allah ba to lalle dodanni ne na bata ku jefar da su ku zo ku bi wanda yake shiryawa zuwa ga Allah idan ka sa mutum a gaba ya zama mai gidanka ko ya zama malaminka ko ya zama abokinka to ka duba ka gani in zai nu taimake ka cikin aikin gaskiya to ku bi ku tafi tare gaskiya ku bi Allah ku bi in ko zai karfafe ka cikin ƙarya cikin bata to kar ka bi shi in kana da wani amfani da kake samu a wajensa to kamar da amfanin na kake samu wajensa ta ka zuwa shadda idan mutum ya yana jin damuwa na zuwa shadda yana ganin masallaci ba zai shiga ciki ba yana ganin kanti baya son shiga yana ganin wurin abinci baya shiga ba abin da yake zuwa lokacin sai gidan shaddan nan to kamar da mutumin da yake in ka kagwamu da shi zai batar da kai amma kana da larura game da shi to kamar da laruran nan kamar zuwa shadda da ka gama maza maza ka gudu ka bar wurin kar ka yadda ka haɗa kai da wanda zai lalata ka ya raba ka da Allah duk wanda zai umurce ka da aiki mai kyau in aboki ne ka haɗa kai da shi in malami ne ka haɗa kai da shi in ubangida ne ka haɗa kai da shi amma in zai umurce ka mummunan aiki to ka san yadda za ka yi akwai wata rana zai jefa ka a rami ya ce Allah ya ji kanka bayan ya haɗa ka faɗa da Allah a mai da hankali hal min shurakaikum man yahdi ila alhaqi ilillahu yahdi lil haqi ka gaya musu idan waɗanda suke bi ba masu shiryarwa zuwa gaskiya ne ba to su rabu da su su dawo wajen Allah Allah yana shiryarwa zuwa ga gaskiya illa yahdi lil haqi afa man yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda to yanzu ina tambayar ku inji Allah ga safu guda biyu kowane safu yana kira safin annabi da da magadansa waliyai da malamai suna kira ga safin duniya su ma suna kira to in za ka bi abu man yadi ila alhaqi haqqan yuttaba amma la yahtadi illa an yuda ko ko sahun wanda zai kira ka zuwa ga Allah zuwa ga gaskiya in dai bi ne shi za ka bi ko ko sahun wanda shi kansa bai san gaskiyar ba balle ya bi ta shi ma bai san gaskiyar ba balle ya bi ta shi ma sai an daidaita shi an nuna masa ga yadda ake alwala ga yadda ake sallah ga- to in yake zai maka jagora cikin addini kar ka bi shi a ka'ida dai wanda abokantaka da shi za ta ja ka zuwa ga Allah ka haɗa kai da shi zai ja ka zuwa ga Allah wanda abokantaka da shi za ta kai ka gabata kar ka yadda ka haɗa abokantaka da shi in auko wata larura tsakaninku to ta zama ita larurar dai kawai haka mun karanto almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydahum nasulla fa nasiyahum munafiqai da munafiqai yan uwan juna ne suna umurni da mummunan abu suna hana kyakkyawan abu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu mu'minai kuma masoya juna ne waliyan juna ne ana gane su ta yaya suna umurtan junansu da kyakkyawan abu suna hana junansu mummunan abu suna kulawa da tsaye da sallah kuma suna ba da zakka suna kuma biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka gama da sun kasu kashi biyu wa'annan suna ce ka kula da sallah ka kula da iyayenka ka mai da hankali da sallar jama'a kuma kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah to waɗannan malamai suna umur ya muruna bil ma'ruf kenan wa yanhauna 'anil munkari amma in kaga wasu malamai suna ce maka istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau waliyai dodanni ne duk wanda ya dariƙar su ya fada cikin wuta da wannan ya muruna bil munkari kenan wa yanhauna 'anil ma'ruf domin istighfari ma'rufun ne salatin annabi ma'rufun ne la ilaha illallah ma'rufun ne wanda yake hana waɗannan to ya mm, ya hana kyakkyawan abu kenan musamman in ya koya maka zagin iyayenka da zagin waliye da kafir da musulmi ya muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf saboda haka zaman duniya a mai da hankali kada wani ah, sharrun nasi man azhaba dinahu li dunya ghairi saboda wani ya ji daɗi kurum karka yadda ka bata addinin ka Hmm? قل الله يبدا الخلق ثم يعيده كجاء مسو الله شي الله يبدا الخلق شي يكاو halitta ثم يعيده shine mai mutar da halitta ya tashe su ya sa musu rai dodo baya iya wani daga cikin wannan qul la abdul qadim yudu fa ne tu kafun qul hal min shurakaikum man yahdi ila al haqq qul la yahdi ila al haqq aw man yahdi ila al haqq ya haqq an yuttaba man la yahdi illa yude in kaga safu guda biyu kowane safu yana kira to ka amsa kiran wanda ka tabbata ya san gaskiya kuma zai ja ka zuwa ga gaskiya kada ka amsa kiran wanda bai san gaskiya balle ya ja ka zuwa gaskiya Allah ke yana tambayar ka wanda ya san gaskiya zai ja ka zuwa gaskiya shi ya fi daidai ka bi ko wanda bai san gaskiya ba ba zai ja ka zuwa gaskiya ba shi ma bai sani ba sai an nuna masa wanne ne za ka bi wanda ya sani wanda zai nuna maka gaskiya shi shi za ka bi قل هل من شركاء من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق Allah ya ce afa man yadi ila alhaq ya haqqan yuttaba shi wanda zai shiyar da mutum zuwa ga gaskiya shine yafi cancanta a bishi ko ko wani a wannan da shi yafi cancanta a bishi amma la yahdi illa an yuda ko ko wanda shi kansa ba zai shiryu da gaskiyar bai santa ba illa an yuda sai an shiryar da shi la ya hadi ba zai gane gaskiyar don bai santa ba illa an yuda shi ma sai an nuna masa kama lakum me ya same ku da hankalinku za ku bar hankalinku ku yi amfani da da da- ku bar hankalinku ku yi amfani da shi ba ku yi aiki da hankalin dabbanci shi mutumin da bai san gaskiya ba bai san ilimin addini ba to kada yadda ya dada kansa ya ce jagora ne shi ci- cikin addini don bai san gaskiya ba shi kansa sai an gaya masa saboda kar ya yadda ya jagora in mutumin yana da dukiya maraba da shi ya kawo dukiyarsa da ransa a taimaki addini in mutum mai iko ne to maraba da shi da ikonsa duka zuwa taimaki addini amma kar ya zarce malamai ya ce shi ne shugaban addini afaman wanda bai sani ba afaman yana cewa kul hal min shirka man yadi lil haqq qul la yadi lil haqq aw man yadi lil haqq haqqu an yuttaba amma la yahdi la yahdi mana la yahdi illa an yuda mutum da shi kansa bai san komai na addinin ba sai da an nuna masa to shi ya kamata ka bi ko ko wanda ya san addinin zai koya maka addini shi ya kamata ka bi a wanda ya san addinin zai koya maka addini shi ya kamata ka bi ba wanda bai sani ba shi ma sai an gaya masa yau illa an yuda fama lakum me ya same ku ne mutum yana ganin Allah ya bar Allah ya bi dodo a billahi ko kuma mutum yana ganin malamai masu ja zuwa gaskiya ya bar su ya bi jahilai masu zuciya duk da Allah yana kira mu yana mana wannan bayani fama lakum me ya same ku ne ba za ku yi amfani da hankalinku ba kai fata hukumun wani irin hukunci nan kuke yi ku bar Allah wanda ya sama ya yi ƙasa yake ba da abinci yake rayawa yake matarwa yake shiryarwa yake batarwa yake tafiyar da dukkan lamari ku bar bau kar ku yadda ba alaihim banda dali mabduba alaihim malami ne ya san gaskiya amma saboda fushin Allah sai baya bin gaskiyar to kar ka bi wannan malami balina kuma wanda ya naɗa kansa shi malami ne amma bai san komi ba balin mudillin batacce mai batarwa kenan to duk Allah ya ce kada mu bi ɗaya daga cikin su idinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siratal man an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-salihin banda siratal maghdubi alaihim banda siratal dalin in zaka bi zuwa ga Allah ka bi mutanen da suka san gaskiya suke aikata gaskiya kada ka bi mutanen da suka san gaskiya ba sa yin gaskiya saboda wata bukatar su kuma kada ka bi mutumin da bai san gaskiya ba bai san ilimin addini ba ya tsaka shi ne shugaban addini a cikin guda uku nan in suna gaban ka na farkon shi za ka bi don shi ne akan hanyar annabawa da siddiƙai da shaida da salihai amma wannan ya san ilimi ya san gaskiya amma saboda wata larura ba ruwansa da aikata gaskiya wannan ku bai san gaskiyar ba saboda son addini ya naɗa kansa shi ne jagora cikin addini to shi ne ba luna duk dai ba abin bi ba ne kuma da kun kai fata kun وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون akarum yawancin kafirai masu ban dodo ba su da tabbataccen gaskiya wannan dodo shine yake musu wani abu in ka kure su ta ce ma wajen na li abana haka muka tadda iyayenmu suna yi kaga zato kenan ba tabbataccen cewa wannan dodo zai amfane su ko zai cuce su ba haka masu bin batattun mutane su da kansu wato suna zaton abin da waɗannan batattun suke faɗi gaskiya ne ba su tabbata ba domin za ku kure wani lokaci in ka ce ka yi rantsuwa ta ka sani rantsuwa kai alƙali ne ka rantse da Allah wannan abin da muke aikata da muke faɗa gaskiya ne ka rantse da Allah ni dai na rantse da Allah namu gaskiya ne yanzu misali ce abin da masu waliye masu ɗariƙa wallahi tallahi billahi lafi abin da suke kai gaskiya ne wani kuma zai rantse ya ce wallahi abin da abin da suke yi duk ƙarya ne ba zai rantse ba ashe da sai yake yi kenan to ka gani ubangiji ya ce su waɗannan wanda suka bata bata na asali na kafirci gaba ɗaya zato ne ya kai can wanda suka bata bata na reshe suka bi waɗansu mutane masu batarwa suna zaton masu batarwa nan masu shirarwa ne su ma zato suke bi in yatta min illa zan inna zan la yuhli min haqqi shay'an zato ko ai baya wadatar da komi na gaskiya ranar da ake neman gaskiya zalla zato baya isa ma'anar zato zannu da larabci abubuwa ne guda biyu suka haɗu haka guda biyu ba wanda ya wani tsawo haka ne ba haka bane kai haka ne kai ba haka bane ba wanda ya kore wani to shine ake kiransa shakka mutum yana shakka kenan in ko ɗaya ya wuce ɗaya haka to wanda aka wanda ya wuce nan ya zarce sunansa zato wanda ya rage din nan sunansa wahami kai haka ne haka ne kai ba haka bane kai haka ne eh haka ne haka ne kai ba haka bane to shine wannan haka ne haka ne wanda yafi yawan shine zato wanda yake ko mace kai ba haka bane shine wahamu amma in an cire dan karamin nan ya zama haka yaqin na tabbata ma'anarsa na tabbata to shine ilimi ba shi zato baya ba a kore shi gaba daya domin da zato ake karban yawancin ilimin addini saboda haka ba a kore shi gaba daya yaqini maganan Allah gaba daya yaqini ne maganan annabi wanda aka tabbata sahihi yaqini ne amma duk wanda ba haka ba ya zama zato hadisi da yance wannan hadisi eh to waɗansu sun ce sahihi ne wasu sun ce ba sahihi bane to ya shiga zato to saboda haka zato a wajen furu'a yana da amfani domin nan ne ake yin ijtihadi mun ijtihada fa asaba fa law ajrani mun ijtihada fa akhta fa law ajrun wahid duk wanda yayi zato yayi zato nan gaskiya take saboda aya kaza da hadisi kaza da mu'amala kaza ni dai a zato na haka abin yake wani ko ce kai a ganin ka kenan ni ko a zato na saboda aya kaza din nan da kaza da kaza da kaza da hadisi kaza da aikin Abubakar da aikin Umaru da aikin- ni zato na nan gaskiya take eh kai a ganin ka kenan shikenan to kowa sai ya rike naka kuma kowa nasa daidai ne don annabi ya ce duk wanda ijtihadi a cikin malamai ijtihadi sai ne amma in ba zai rushe asali ba amma ijtihadin su kan dari kuma dari kuma ya rushe asali domin ya rushe la ilaha illallah ya ce ba ta da amfani ya rushe zatin annabi ya ce ba ta da amfani ya rushe istighfari ya ce ba ta da amfani to anan an rushe asalin addini gaba daya to amma ijtihadi cikin furu'a shine abin da yasa ba a koyi shi gaba daya ba ya yi lana mutalimu kafiran min az-zanni bai ce ijtilibu zanna ba ya yi lana amanu mutalimu kafiran min az-zanni inna ba'd az-zanni ithmun bai ce ijtilibu zanna inna kullu az-zanni ithmun ba اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم متى اجتنبوا الظن ان الظن اثم بعض اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم saboda in ka yi muhawara tsakanin fir'auna da musa za ka gane fir'auna ya ce inni la'azunnuka ya fir'aunu inni la'azunnuka ya musa masura musa ya ce inni la'azunnuka ya fir'aunu masura kaga ai daya yayi daya bai yi ba shi cewa fir'auna yana zaton musa mai sihiri ne fir'auna ya magana ta zama ƙarya Musa ce ni ko Fir'auna a zato na kai din nan halakakke ne tunda baka yi imani da zaka halaka zaton sa ya zama me ya zama gaskiya kashe saboda haka inna ba'da zanni kenan ismun istalibu kaseeran min zanni ba duk kullu zanni ba to in yakmil inna zanna la yughni min haqqi shay'an kullum zato baya wadatar da mai shi wannan abu ya zama gaskiya ya kini sai an zo kan ya kini sannan yake zama mai amfani inna zan la yu'minu bil inna la alimun ma yaf'aluna Allah yana sanin da abin da dukkan halitta ta suke aikatawa وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وأن القرآن إجمع القرآن في الجنة وأن القرآن ما كان هذا القرآن يفتري من دون الله ko kaɗan ba zai yi a ce wannan alƙur'ani wata ƙarya ce aka kira aka ce littafi ne daga Allah ba ba zai yi ba in ji alƙur'ani inna wala kitabun azim babban littafi wajen Allah inna wala qur'anun karim babban littafi littafi mai girma littafi mai daraja littafi mai tsarkaka littafi mai tsarki alƙur'ani littafi mai tsarki a cewa alƙur'ani littafi ne inna wala kitabun aziz inna wala qur'anun karim duk sunayen girma sunayen manzon Allah ne sunayen alkur'ani ne kuma cewa littafi mai girma ne haka yake littafi mai tsarki qur'ani kenan littafi mai tsarki don Allah da kansa ya ce wanda zai taba shi sai mai tsarki la yamassu illa almutahharuna kuma Allah da kansa ya kira shi littafi mai tsarki ya ce لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا مطهرة littafi mai tsarki alkur'ani ko to saboda haka cewa littafi mai tsarki alkur'ani ne ya faɗa ce shi littafi ne mai tsarki ya tulu su ban mutahara kalla inna haka kira wa min sha'a zakara fi suhun mukarrama marfu'atin mutahara fi suhun mukarrama marfu'atin mutahara qur'ani yake yawa kansa kira shi littafi ne mai tsarki shi ke wa kansa kira shi littafi ne mai tsarki mai tsarki واتلو صوفا مطهرة في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كلام من بررة وبدل التافي القرآني شي صفا الله ليه شي وانا القرآني أوجن الله شي da azal da abad duk daidai yake a wajen Allah don sifa ne na Allah ba shi da azal ba shi da abad a wannan wuri ba maganan kalmomi ba maganan ayoyi ba maganan surori sifa ce azaliya abadiya ta Allah maganan Allah ne wanda Allah ya yi wa annabi madadi da shi ya janye masa mu'jiza to sai ya dawo ya fito daga ummul kitabi daga inda ummul kitab ya zo lauhul mahfuz to daga nan ne zai so mu daukan yanayin zamowa shigowa yadda zai dace da halitta amma har haka in ba halitta bane a dauko shi daga lauhul mahfuz a kawo shi lauhul mahwal isbat yamhullahu ma sha wa sabbit wanda ummul kitab nan inda za a za a- a rubuta a goge a rubuta a shafe misali inda umar kitab a umar kitabi umar tuntuni shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam azalan wa abadan amma a cikin littafin lahul lahul mahfuz ma wal isbat eh zai taba kafirci na shekara na shekara shida zai yaki manzon Allah shekara shida amma da karshe zai koma matsayinsa wanda aka san shi da shi na azal ma wal isbat kenan Abu Sufyana ba zai musulunta ba sai annabci ya kai shekara 21 ko sannan ya zama musulmi amma cikin shekara ishirin da gwagwarmaya zai ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba to a cikin mawar isbar wannan da kafiri ne a lokaci kaza temporary amma musulmi na har abada to na karshen nan shi ke daidai da na farkon can na karshen nan shi ke daidai da ummul kitabi amma tsakanin wannan akwai mahawar isbat a shafe a shafe a rubuta a shafe a rubuta a shafe to saboda haka ne alqur'ani da ya wuce a wannan wuri ya iso wajen a, kamun ya iso sama ta duniya to anan haruffa ne kalmomi ne amma na annuri kowane guda ɗaya bai ba duniya ba za ta iya ɗaukan harafin sa ba ma saboda girman harfan sa a wancan wuri saboda duniya ɗaya kaɗan ce to sai aka kawo shi lokacin aikowa annabi da yayi aka kawo shi duniya sama ta duniya aka ajiye shi wato annabi yana da shekara talatin da tara da wata shida aka ɗauko wannan alƙur'ani wanda zai zama mu'jiza gare shi din sifan Allah din wanda ya fito daga lahul mahfuz daga ummul kitab daga lahul mahfuz lahul mawar isbat din sai zai zauna shekara 23 a rika dauko shi ana in wani abu ya afku a aiko in wani abu ya afku a aiko har shekara 23 wani sa'i waɗansu rako wani su koma wanda suka rako suka koma sai a ce an yi nuska wani sa'i ko waɗansu zo dan uwansu bai zo ba to ana aiki da wanda ya zo din sai wannan ya zo sai a ce to shikenan bayani ya zo min alfajir kaman haka shi wannan alkur'ani annabi da shekara da 29 ya ina da shekara 39 da wata shida a cikin watan azumi aka saukar masa da shi aka ajiye shi a sama ta duniya yana shirye-shiryen karɓar sa har wata shida ina ka zuciya daga kaulan sakila to yana shiga halwa daga shi sai Allah yana ta zikiri yana shirye-shiryen karɓar wannan alkur'ani wanda ya cikin watan azumi to a lokacin shi annabi ne kamar misali an ɗaura auren ango ne ango ne amma ba haɗa shi da amarya ba komai nasa na annabci ne amma bai iso hannunsa ba saboda haka mafarkinsa ya zama kamar na annaba komi nasa na annaba abinda za a yi gaba ya gani ya wuce to yin buzurinsa ya kare ya dawo gida har ya cika wata shida din nan inda ya kai mai shekara arba'in kenan ramadan shawwal zulqa'da zulhajji almuharram safar rabiul awwal sai ya ga jibrilu jibrilu ya fara ce masa isra abin da ya fara saukowa duniya kenan daga abin da yake aje a sama ta duniya din nan wanda za a sauka da cikin shekara ishirin da uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa da wannan ana saukar da wani ana dauke wani ana saukar da wani ana dauke wani ana saukar da wani ana dauke wani abin da ya tabbata da da karshe farkon sauka shine ikra karshen sauka wattaqu yawman turja'una fi ila Allah annabi yana da shekara yana da saura kwana shida ya bar duniya aka saukar masa da karatun karshe wanda daga shi babu saura to bayan sa ne aka hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar aka kira taro aka hada qur'anin aka rubuta aka ajiye da dai a haddace ki aka amma baya rubuta hannun mutane kaza yana hannun wane kaza yana hannun wane kaza yana hannun wane wani ya hada duka wani ya hada duka wani bai hada ba to haka dai har zamanin sayyidina abubakar da aka ta kashe mahaddata wajen yaki aka ba da shawara aka rubuta wannan alqur'ani da yake hannun mu zamanin sayyidina usmanu aka sake kira don kar a yi jayayya aka hada shi ya zama qur'anin gwamnati yanzu dai wanda yake hannun mu wanda ake takara da shi wanda ya gajiyar da duniya duk da baki da mutane da komi da kowa shine wanda yake hannun mu nan wanda annabi ce gefen sa na hannun mu gefen sa na hannun Allah duk mutukan mu rike na hannun mu ba za mu bata ba shi wanda yake hannun mu din nan ani wanda yake da sura ɗari da goma sha hudu ta bangaren ta inda yake wajen Allah harufa dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari biyu da tamanin da ɗaya harfa kenan wani to sai dai wajen saɓanin kira'o'i wani abu ya ragu wani abu ya ƙaru saboda an yadda kira'an ta zama guda bakwai to wannan qur'ani shine babbar mu'jiza da take hannun mu yanzu duk duniya ta yadda ba littafi kamar sa musulmi da kafiri sun yadda ba littafi kamar wannan littafi shine abin takara wajibin musulmi mu riko da shi mu imani da shi mu karanta shi mu aiki da shi mu girmama shi wannan shine littafin da ke hannun wanda baya yiwuwa a ce daga wani abu ya fito ko daga wani mutum ya fito ba daga Allah ba sai daga Allah wa ma kana hadha alqur'anu an yusira min dunillah shi littafin wanda dukkan masu addinai yau ba za su gane wani abun da yake cikin addini sai sun dawo cikin alqur'anin mu za a ga musu attaura kaza ne injila kaza ne ga abin da annabi Musa ya ce ga abin da annabi Isa ya ce ga harkar ba za a gane gaskiya ba dukkan harkokin mutan da sai suka zama kamar takardu ne wanda gara ta ci wani wuri ruwa ya ya buga amma ga wani photostat na asalin littattafin yana hannun waɗansu to shin wanda gara ya ci din nan wajen su za a ji magana ko ko wajen wanda suka ɗauki photostat tun asalin littafin original to dukkan komai yanzu yana qur'ani wa muhaiminan alai dukkan littattafai alqur'ani yake garantin su yanzu a wannan shine alqur'ani wanda wajibi ne mu imani da shi mu aiki da shi duk wanda ya haddace shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada man jama'al qur'ana faqad jama'al bil jamma illa annahu la yuha ilayhi saboda haka a girma qur'ani a haddace shi a aiki da shi babu littafin da ya kai girman qur'ani a samu yaro mai shekara bakwai takwas ya haddace shi sai qur'ani shi kadai saboda wannan mu'iza ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر littafi littafi kenan na gaskiya wanda babu taraddudun babu kaulani sai sa sai zai kashi musulunci ta ce la ilaha illallah alqur'ani hukuncin sa la yamassu illa almutahharuna mai janaba baya taba shi ko takarda warqa daya ko takarda warqa daya mai janaba baya tabawa amma idan rashin alwala ne in aka rage wani abu a cikinsa mara alwala ya yi amfani da shi don ya zama juzu'i a rage wasu takardu a cikinsa to musulmi wanda bai da alwala ya taba shi amma ko guntun takardarsa wato wanda yake mai janaba baya tabawa kafiri baya tabawa wannan shine haddin sa amma mai karantarwa wanda ya zama dole gare shi to zai zai amfani da shi in ko ba shi da alwala ya zama dole gare shi saboda koyarwa amma an fi son a rage shi ya zama juzu'i wannan kenan amma akwai bambancin tsakanin alkur'ani rubutacce da tafsiri alkur'ani rubutacce tafsiri bai kai kamarsa ba in sun haɗu qur'ani ne za a ɗora kan tafsiri ya yi mutum ba zai saboda akwai maganganun mutane a cikin littafin tafsiri kuma akwai bambanci tsakanin tafsiri wanda yake da rubutun alkur'ani jikinsa da tarjama wanda aka rubuta zalla tarjama ne to bai ɗaukan martaba ta qur'ani gaba ɗaya in kuma ya zama kaset shi kenan ko kafiri ya taɓa ko kafiri ya taba ko mai janaba ya taba in ya zama kasar domin kasar ba rubutu bane tilawa ne tilawa in an ce ba a taba kasar sai da alwala mai kafiri ba zai taba ba mai janaba ba zai taba ba to zai zama kenan mu mahaddata ba za a gaisa da mu ba kenan sai mun tambaya kana da janaba ko baka da shi ta saboda haka kamar yadda mahaddacin qur'ani zai gaisa da kafiri zai gaisa da musulmi zai gaisa da mai janaba zai gaisa da mara jama'a haka kasar kafiri zai dauka musulmi zai dauka mai alwala zai dauka mara alwala zai dauka don tilawa ce ba rubutu bane bane shine hukunci wa ma kana hadha alquran yusri min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan littafi ya zo ne wanda ya gaskata dukkan littattafai da suka wuce suka riga shi zuwa tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in kuma mai bayanin komai da komai ne ma barna fil kitabi shi komai yana cikin alqur'ani in baka same shi ba to baka samu wanda zai nuna maka bane kamar yadda in motar ka ta baci sai ka nemo makaniki ya zo kai kana da ido kana da hannuwa baka da ikon gyara don baka sani ba to haka duk abin da ake nema alkur'ani in an nemo masanin abin yanzu nan za su kawo cikin dabin su nuna mutane ba abin da babu cikin alkur'ani na fara na fikita min shi walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi ya gaskata annabawan da suka riga shi ya gaskata littattafan da suka riga shi wa tafsilul kitabi la raiba fihi kuma yayi bayanin dukkan littattafai waɗanda suka zo daga Allah yayi kuma bayanin komai da komai la raiba fihi ba shakka cikin wannan littafi min rabbil alamin daga Allah yake duk abin da yake cikin Qur'ani ba shakka ba da ba shakka kansa am yaquluna iftara qul fatu bi suratin mithli wad'u man istata'tum وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله يقوم من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ko kuma maganan banzan da kafirai suke faɗi cewa annabi ne ya kago wannan littafi ko kusa ai su ma larabawa ne yan uwansa su kago wani kamar samana da aka so abin suka ce annabi shi ne kago waɗannan abubuwa ba daga Allah suke ba abin da ake kiransa Qur'ani nan wani abu ne wanda yake Muhammadu ne yake kago abin sa ba daga Allah yake ba Allah ya ce to in dai shi ya kago ai shi balarabe ne kuma larabawa ne kuma ku kawo wani irin sa mai kama da shi mana amma ba ku dama ku gayyaci har malaman aljannu su taimake ku والليل اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da dukkan malaman duniya ba na mutane kaɗai har na aljannu su taru su je za su wallafa wani littafi wanda zai kama da alkur'ani su taimaki juna ba za su iya ba da suka kasa akan wannan sakan to shikenan qur'ani yayi yawa ku samu sura goma bil fatu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin tunda yake an gajiyar da su a cikin suratul isra'i aka kuma suratul hud aka ba su sura goma su kawo sura goma ba su bi ashirin suwarin mislihi musdayati to kuma ku ku samo sura goma irin na ƙarin irin nasa tunda kuce nasa na ƙarya ne kuma ku kawo naku na ƙarya din guda goma irin nasa suka kasa da suka kasa yanzu an nemi su kawo sura guda ɗaya tak anan ba su bi suratul mislihi wato sura mai aya uku kan bismillahir rahmanir rahim inna atayna kal kawthar fa zalil lak kawthar inna kana kawthar su kawo kaman wannan suka kasa kawowa aka buga aka buga duk abin da suka suka suka suka yi din baya kama akwai wanda yi annabcin ƙarya musailama wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zo ne wajensa amma ya dauki alkawari annabcin nan nasa in ya mutu shine zai gaji annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani tsinkin ka kaga kaman wannan ba ka da rabo cikin annabci na ko kaman wannan da ya koma gida sai ya rubuta annabi takarda yace a takarda daga musailama manzon Allah zuwa ga annabi Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah bayan gaisuwa da girmawa ana sanar da kai Allah ya raba kasa gida biyu ya aiko ka cikin kashi daya ya aiko ni cikin kashi daya amma da yake ku kuresha mutane masu son danniya kake so ka danne har nawa sai annabi yace a rubuta masa takarda takarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Musailama al-Kazzabi amma ba'du fa inna al-arda lillahi yunsa min shay'in ibadi wal ajiru muslimin takarda daga manzon Allah zuwa Musailama makaryaci kasa dai ta Allah ce ya gadar da ita wanda ya ga dama daga cikin bayin sa tsoron Allah to shikenan in Musailama ya ga musulmi zai tambaye shi sahabi ko an saukar muku da wani abu kwanan nan wanda kake tuna ka karanta min inji sai musulmi ya karanta بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai ya kada kai kada kai in hatta zira ilayya misluha eh gaskiya ba ta sabawa ni ma an sauka min da irin wannan ya wabru ya wabar inna ma anta uznani wa sadar wa sayruka habrun wa naqa shikenan wai shi na zama shi ma aya uku ne ya wabru ya wabar inna ma anta uznani wa sadar wa sayruka habrun wa naqa wai ya zomo ya zomo ba abin da yake a cikin zomo daga katon kunne sai kirji kuma tafiyarsa haka wani sa gudu wani sa caccaka shi kenan wai wai wai sura ta kare kenan wanda dukkan ilimin duniya za a iya fidda shi cikin wal asri duk ilimin duniya a fassara qur'ani gaba ɗaya da wal asri shi kadai yana iya jawowa imamu shafi yace da da ba kawo qur'ani gaba ɗaya ma kawo wal asri ta ishi malamai sannan musailama ya saki tambayan wani an saukar muku da wani abu kwanan nan ce an saukar karanta inji ce bismillahir rahmanir rahim an sarka fa da buku da sabil fil على وجه رجل في تضليل وأرسل عليهم طير بابيل ترميهم بجارة من سجيل فجعلهم كأس ما كنت قد أنزل إلي مثلها نيما أنسى كرم دائم وأنا ما الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب وثيل وخلقه من طويل إن ذلك من خلقة ربنا لقليل جيوا جيوا wai giwa giwa menene giwa in baka san wani abu ne mai katon hakori mai dogon hannu haka mai wutsiya haka haka nan kai irin wannan abu kaɗan ne a cikin halittar Allah wai shikenan sura ta kare ya tambaya me me aka saukar muku ce fasdali ma tumar wa ari al mushriki inna ka fa inaka mustaqim in ni ma an saukar da yawan ya dabda bint dabda ain kam tan qaniqin wa ala fil ma'i wa aslak wa aslak fil tin lil ma'u tadbirin wa la sharabata min ain aka ranta masa wannan sai ce eh ni ma an saukar da irin wannan kwado dan kwadi guda biyu da yawa kake ta kuka kanka dai kai ba kan saman ka yana cikin tabo kasan ka na cikin tabo saman ka na cikin ruwa ke dai kanka kai baka baka gurbata ruwa aw hal yuqatu zabi inna allaha ya'muru bil adli wa ma tala a hada wannan maganganun banza da ayoyin alqur'ani wane su wane su kafir jan wasu ke ta musu dariya ce wannan bai kamata da muhammadu fatu bi suratin misli anan da yake ya gagare su Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar kun kun jarraba dai kun kasa kawo wani abu mai kama da alkur'ani ko sura guda ɗaya to kun kasa to ku ji tsoron Allah ku dawo ku musulunta ko kuma ku fada cikin azabar Allah wuta kenan shi wannan alkur'ani daga Allah yake am yakun tare qul fatu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku gayyato duk wanda kuke da, ganin daman zai taimaka muku ya zo ya kawo ya taimaka muku kawo ta sura mai kama da sura alqur'ani in maganar ku gaskiya ne annabi Muhammad yayi wannan alqur'ani babu بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله وانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم وانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل ما هكذا بني يجب ان شاء الله كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه سدي سن كرفين واتو كرفين جاهلي كلهم كرياني جاهلي يا رسول غني ابوك يجي كرياني فإذا لم يأتوا به فسيكون هذا إفك قديم shi jahili iyakan nasa karya ne karya ne bayyuwa iyakan karfin jahili kenan karya ne karya ne bayyuwa yanzu misali kamar shekara saba'in da suka wuce a nan Najeriya ka zo ka tara jama'a ka ce musu saura shekara saba'in wato wani abu zai zo za a yi wani gida ƙato a Kano tun da yake a lokacin Kano akan sani gidan zai ɗauki mutum ɗari takwas da kayansu sai ya hau sama shi gidan a rufe gidan da mutanen ya hau sama wannan gidan ya kai su makka a ran nan amma saura shekara saba'in abin zai zo me mutum zai ce karya ne karya ne karya ne karya ne ko bai yi wa karya ne to mutanen da za su zo su annabawa ne ko su sahabbai ma sun tafi da kafa duk wanda ya kulle wannan yadda kafiri ne kafiri ne annabi da sahabbansa kwana nan suka yi tsakanin makka da madina inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ta tare masa ikonsa fa'alul lima yuri ya aikata abin da ya ga dama kwanan nan aka yi ce manan Kaduna muka je wani daki muka zauna da jama'a muna tambayan wani mutum a Amerika yana ba mu amsa muna ganin sa a cikin bidiyo muna zaune a Kaduna muna tambayar sa a Amerika yana ji yana ba mu amsa muna ganin sa shin wannan wanda bai sani ba yace ƙarya ne ai gaskiyar sa ko inda yace ƙarya ne ai gaskiyar sa to mu da muka gani ma ce ƙarya ne to dama kullun karfin jahili ƙarya ne bayyuwa ƙarya ne bayyuwa shine karfin jahili ya kasa kenan ƙarya ne bayyuwa yana ce wadan ma balkar da zalim hidu bi ilmi a kai dai sun karyata abin da ilimin su bai kai sanin abin ba ilimin su bai kewaye sanin abin ba suka yi amfani da karfin jahili suka ce karya ne karya ne karya ne baiwa wailun yawma zilil mukazzibin barka zuwa lam hidu bi ilmihi walam ma yatim tawilu abinda fassarar sa bai zo musu ba hankalin su ba zai iya ganowa ba yanzu yaushe zaka kana mutumin da shekara hamsin da suka wuce ko saba'in din a ce maka wataran kana zaune akwai wani abu kamar kamun kadangare haka aljihun ka zaka je yana tsit yana kuka yana kuka in ka zaro shi sai kai haka kai haka ka jawo utsiyarsa shi wani abu kamar bera kamar kadangare sai kai ta magana da mutum a gari mil dubu goma da Allah mutum zai yarda to yanzu da haka wani abu shi sallallahu kaga yana yiwuwa to ko kullun shi jahili yace ƙarya ne ƙarya ne shikenan wai shine ƙarya ne ƙarya ne zai kawo yayi zanen banza ce ka yarda da wannan yanzu ka yarda ya shikenan wato ba ka da jahilai ɗan uwansa kar a saurari ilimin malamai karfin jahili kenan ƙarya ne ƙarya ne baiwa kaddara to haka karfin jahilai kenan ƙarya ne ƙarya ne baiwa bal kazzabu bi malamin hitu bi ilmihi wadan ma ya tin tawilu fassaran abin bai zo musu aka ba ba su da fassaran abin wanda zai sanar da su cewa gaskiya ne wadan ma ya tin tawilu كذلك كذب الذين من قبلهم با كافرا مكة ne kadai farkon karyata annabawa ba a كذب الذين من قبلهم haka ma mutan da kafirai sun karyata annabawan su da suka wuce fa sun kai baka na ajibatu zalim to yaya kaji da suka karyata din an zauna lafiya zaka ji alƙur'ani fa kazzabu fa halaknahu fa kazzabu fa halaknahu suka karyata muka halakar da su suka karyata muka halakar da su to waɗannan ma haka ne inda sun karyata suka ci gaba da karyatawa ba su tuba to za a halakar da su yadda aka yi waɗancan ne fakazzabu fa kazzabu fa haran nan fakazzabu aka zuwa zamu yi zulla da dai an karyata to halakarwa za a yi ba su kai ba kana ajibu zalimin ka sa ido ka gani tsakanin mu da waɗannan mutane za a ga su ma karshen su yadda karshen zai zama su azzaliman nan naka wanda suke karyata alqur'ani suke karyata ka sallallahu alaihi wasallam
zuwa gare ka bayan gaisuwa ta da fatan alhairi to kuma ka kafin jama karanta min tambaya mutanen
kefi state waɗanda suka zo a ƙarƙashin jagorancin kadi mai girma Usman Mukhtar suna roƙon addu'a Halifa.
Halifa yadda suka zo na lafiya Allah ya mai da mai su da su gida lafiya muna musu addu'a yadda Allah ta su lafiya Allah mai da su gida lafiya da su da mutanen mutanen Niger waɗanda suka zo da mutanen Ivory Coast musamman Alhassan wanda ya aiko mana daga ya aiko mutane daga wancan gari daga Abuja Abuja headquarter Ivory Coast Alhassan na na gurgutullu musamman mutanen Chadi wanda suke suka zo nan muka fara karatun da su suka koma muna fatan su ma sun je gida lafiya mutanen mutane yakub mutane Ya- yakubu na na gama yakubu na gama da hassan wanda yake na jamme na gusau waɗanda mutanen wanda suka zo daga nesa da mutanen kamaru wanda suka zo to malam nuhu da sauran waɗanda suka zo da mutanen cikin ƙasa duka duk Allah ya kai su gida Allah ya kai su gida lafiya kuma Allah mai ta mana muna sanar da mutane ran Lahadi mai zuwa zamu daura wannan karatu Allah ya kai mu hukun da akan ga mutum ne musulmi ran Lahadi mai zuwa zamu daura wannan karatu namu Allah ya kai mu kajan mutum ne musulmi ya rasu ya bar matarsa da yara kuma mutumin bai bar komai a bayansa ba a inda aka saba za a yi saukan karatu a mutala suka ya za a yi saukan karatu mutumin da ya rasu bai bai dukiya ba duk mutane da suka nemi addu'a mutanen su na Chadin ne da na Cameroon ne da na Nigeria da na Niger da na Ghana duk mun musu addu'a Allah ya biya bukatun mutanen su kamfin ya ya- musulmi ya rasu ya bar matarsa da yara Mm.
amma bai bar komai ba amma ita matar mai ake cewa gwamnati ce to ya ta ci gaba da aiki don ta ciyar da yaran da ah, da kanta da maimakon ta- ko kuwa ta zauna ta zaga mai da takara ba ta da hanyar da za ta ci abinci eh za ta yi aiki za ta je wurin aiki za ta je wurin aiki Allah ya kiyaye mu zuwa gare ka aka- bayan gaisuwa ta da fatan alheri Mhm.
ina so malamin bayani akan mutumin wanda ya zuke matarsa saki uku da daddare kafin safiya sai ya je ya huce ya mai da taka- ya karbi takardar ya yaga ya kona akar maka lahu Ai- ya ya auren sa ai ya huce auren ya huje babu sauran koma sai ta auri wani
wanda da aka da saka naira sittin Allah ya saka da alheri yana neman a mutu addu'a Allah ya bata mijin aure Allah ya biya bukata Allah ya ba ta miji mutumin kirki barka ne sallallahu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya an gama ne kan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka ne sallallahu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu jin iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri masu taimako mu cikin harkar addini Allah ya taimake su masu nufin Najeriya da sharri Allah ya karya su Allah ya mai da sharrin su akan su masu nufin musulunci da sharri Allah ya karya su Allah ya mai da sharrin su akan su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin اللهم اجعل ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الاكمل الاكمل الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم